ta ce ita ce take da samari guda biyu sai ta ba wa Allah zaɓi a kansu sai ya zamana sun rabu da guda ɗaya saura ɗaya ɗayan da ya saura ita ma ta ci gaba da addu'a a kansa amma yanzu malam inda matsalar take to shi ma ɗayan fa da ya rage yanzu fa ba ma shiri da shi sosai to zai yi gaba kenan ta ce kusan kullum a faɗa muke ciki tare da shi a shi kuma wallahi malam sansa sai karuwa yake a cikin zuciyata to kuna faɗa kullum kuma sansa karuwa yake yi ta kin gamu da aiki kuwa ta ce malam a yanzu haka fa ba ma magana da shi amma fa ina son sa dan Allah malam a bani shawara na gode Allah mai da kai gida lafiya yan matan zamani kenan yanzu yanzu irin wannan irin wannan yarinyar in bata samu shawara ba an shi a samu matsala ga shawara kamar haka baiwar Allah ki gane menene dalilin da yasa kuke fada kullum kamar da ka rubuta kullum sai kun yi fada da mai neman ki da aure kullum ko kina nufin mafi rinjayen lokuta to kar ki kuskura ki shiga gidansa baki gano dalilin da yasa kuke yawan fada da shi don ki gyara ba ko ki gyara in ke ne da laifi ki gyara idan shi ne da laifi to ya gyara ki gano me yake kawo faɗan roƙonsa kike? a'a wasu maganganu yake gaya muke na bakar magana? a'a to me yasa ya kamata a irin wannan yanayi a ce ai soyayya ku ta lullube duk wani fushi to amma kin ce kullum kuna faɗa to ki gano wannan matsala abu na biyu ina baki shawara karki kuskura ko hauka kike kakki auri saurayin da ko bazawaran da kullum kuna kan fada da shi ki shiga gidansa haka zaki wahala a yanzu ma bai aure ki ba a yanzu da ya kamata ya nuna mutuwar soyayya ki yana kaunar ki kuna ta fada ba kwa shiri to ina ga kuma an riga an yi aure kin shiga gidansa kin zama mallakinsa sai yanda ya dake ki dan yi baya-baya kuma ki ƙara wannan addu'ar da kika yi ta yi kika kori wancan shi ma wannan ɗin watakila akwai matsala gaba zai yi ina ba ki shawara kar ki fada auren damuwa kar ki fada auren matsala kar ki fada auren da kullum ana muku alƙalanci tsakaninki da mai gidanki ki kokari ki auri miji mai haƙuri ki kokari ki auri miji mai kawaici ki auri miji mai kau da kai mai afwa mai juriya mai sanyin hali wannan shine mijin da zaki more shi ki ji daɗinsa hankalinki ya kwanta amma wallahi kika auri irin wannan da kike faɗa ina miki albishir da kamuwa da hawan jini tun shekarar fari na aurenki to ya tafi ya barka kana kuka ya dawo bai rarrashe ka ba ya daɗa kuntuma maka wani abun kuttu da bakin ciki mu muna alƙalancin mata da maza da larurorinsu wasu labaran ba su da daɗin fada zaman wahala ne kawai ba zaman daɗi suke ba auren to kina yar karamar yarinya ba wani gaggawa ki ci gaba da addu'a ki ci gaba da roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya baki zabi mai kyau amma fadawa hannun wannan mutumin in dai ba gyarawa yi ba ko ke kika gyara to akwai damuwa kuma yadda kes din yake dole ɗayan ku yana da matsala ko dai ke ce mai matsala baki da hakuri kuna ta faɗa kin je kin nemo mara haƙuri ke ma baki da haƙuri to ya za a yi mara haƙuri da mara haƙuri su zauna inuwa ɗaya to ba kwa da wayo wani lokacin ba ku ganewa in kin san ba ki da haƙuri to ki dage ki addu'a Allah ba ki miji mai haƙuri wallahi ba ki da haƙuri kika aure mara haƙuri dan uwanki wata ran sai dai a ji kuna kutufo kutufo kutufo kutufo kuna ta faɗa da juna a daki idan shi ne yake da matsala to me damuwa tunda kin gane yana da matsala ki gode wa Allah Allah ya bayyana miki mai neman ki da aure yana da matsala ki sallame shi Allah ya kawo miki wani ba shi ba yanzu yadda aure yake wahalar nan iyayenki su kashe miliyoyin kuɗi a zo a ta fama an kashe miki kuɗi an an raba goro an ci abinci an yada a duniya wance ta yi aure sai a zo a jiki wata biyu wata uku a ganki kina ta makalewa karkashin gadon uwarki an yi bakuwa an ce shi ɓoye ɓoye shiga ke ɓoye ba na so a gane auren ki ya mutu wallahi akwai yar da idan ta kashe aurenta in aka yi bakuwa bayan labule take shiga saboda kada a gari a ji cewa ta kashe aurenta to me ya amfanin ki zo ki yi wannan auren ki hakura kawai ko ki gyara halinki ko ya gyara halinsa ko in duk ba za ku gyara ba to ba sa'an ki bane ki hakura wallahi banda ki zauna ki jira ko da yaushe ne ko da sa'an babanki Allah ya kawo miki ki karba kawai ku je Allah daidaita ku to me dan ta aure sa'an babanta ai ba wani abu eh ba wani abu wallahi da wata yarinya ta ce hmm sai da malam ni da kake gani na ni na fi son ma tsofaffin wallahi in ji wata da faɗa ta gan shi da gemu ya ɓeɓe da furfura ta ce ita tsofaffin ma take so da aka bincika ashe tsoho kam akwai me akwai kaƙi akwai shede ashe so take yi ta aure shi shekara ɗaya biyu ta kashe shi ya tafi kabari ta cinye gado mun gane ki ba don Allah ba ne ba da haka duk yare ne aka ga ta makale wani tsoho da cijo da cijo to a dan duba dai a gani wataƙila kuma tsoron Allah ne da takawa Allah miki albarka eh akwai masu wannan amma dai a shari'a abinda ake so kowa ta auri sa'anta saurayi saurayi bazawara bazawari son samu ko ba ka bane in kuma bai samu ba sai a yi ƙasa su suwaye to ga wata baiwa Allah ta ce a faɗa manya sun fi hankali manya sun fi rike aure manya sun fi haƙuri don haka ina muku addu'a Allah ya ba ku dottawa in kun zo aure a'a iko sai mai rabani to ni ya zan yi da ku hadda kina ji ya zan da ku an ce manya sun fi haƙuri manya sun fi riƙe aure to me ake nema daman ba a samu miji mai riƙe aure ba kuma a samu miji mai haƙuri ba dattijo mai furfura ya fi haƙuri ya fi riƙe aure na ce to zan muku addu'a 'yan matan nan Allah Allah Allah Allah kawo da to sun ce a'a to kin ga yanzu ba zaman auren ake nema ba abin duniya Allah kiyaye to shikenan ya Allah kowa ka bata wanda ya dace da ita kuma Allah ka bawa kowa abin da take so na alheri ke kuma da kika ba da wannan shawara Allah ubangiji to a bari dai shiru dai kin san yanzu azumi ne watakila akwai mala'iku a gefen nan kasu je su rubuta daga baya kuma ta zo ta kasa bacci Allah ya bada akuwa wata ta ce malam ni na zo kullum duk wanda zai zo nema na mai aure ne ke zuwa duk wanda zai zo mai aure mai aure na ce shi Allah ya zaba miki da ki je ki aure saurayi mara hankali shi danye ke dan ya ba hankali ya za a danyen mangoro da danyen mangoro su haɗu ai ba tsami sai bakin ka abin nan amma ki dan samu mai ki dan samu mai dan dama dama ko ba ka bane Allah ya mana afuwa malam ni ba zawara ce to ga mutanen sun sun taho yau kuma yau dai shekara guda sai yau takarda ɗaya ne ta zo mana ta mutanen ta ce malam ni ba zawara ce ta ce na samu mijin aure an yi bincike a kansa bayi da matsala kuma ni ma ina so na yi aure amma babana ya ce wai ba zan yi aure yanzu ba to dan Allah malam ka yi wa iyaye nasiha a tafsirinka na maza ko Allah zai sa ya bar ni na yi aure na tunda ne ne tunda na tunda na sani bayi da matsala to ta gama zaben bazawarinta ko ba ka bane ba Allah ya kawo shi kuma ta yi bincike ta tabbatar bai da matsala kuma ita tana son aurenta don Allah laifi ta yi wallahi ba ta yi laifi ba ubanta ya hana to amma mu yi wa uban uzuri kin san ai shi auren ba da ruwan rijiya yake ba ko ko na rijiya ne ma ai sai an jawo ko kuma an san dai ga rayuwar da muke muna ta fama abincin da za a ci ma wahala yake wataƙila tsohon nan dattijon ki ko bai shirya ba ne ko bai da hali ba ne ok ba zaura ba sai an shirya ba ok to shi kenan don Allah in na zo tafsirin maza da ku dakata in Allah ya sa na zo tafsirin maza ga takarda zan ajiye ta zan gaya wa duk wanda zai auri bazawara a garin nan ga su a banza a rahaba sai an shirya bai zo idan tunda kun ce ba sai an shirya ba a kai ta haka kawai daga ita tsuranta ai ni matsala ta da ku kenan wannan gajeren tunanin na ku shi ke damun ku yanzu kin ga kin bude bakin ce ba zaura ba sai an shirya ba to in wannan ba zauren take da magana ba ta da katifa haka za kai ta a tabarman keso za kai ta gadonta shekara bakwai da yin aure tana dawowa zawarci ya cinye gadon ‘yan kwanukanta da take da su zawarci ya cinye kun san zawarci yana cinye kayan daki ko ko ba ku sani ba in ka ga mace tana kai kujeru talla gurin kafintoci ta fito aure to zawarci ya fara na kurkusa kenan ta sai da kujeru ta sai da ɗan gadon ‘yan cokala ma duk an haɗa an sayar to amma kuma wani ya ganta yana so ubanta ya ce ba yanzu ba to wata kuma ta ce ai ba sai an shirya ba to aya za a kai ta ai ba kowa ba ce ba yau dai na kada ku ba yanda za ku yi saboda ke kin san ba za ki iya yadda a kai ki gidan miji babu waɗannan abubuwan ba saboda waɗannan abubuwan su ne rayuwarku daman gadon ba don Allah ake yinsa ba ai yi ake don a zo a gani kujerun daman ba don Allah kuke ba kuna yi ne don a zo a gani to kuma an zo za a aure ba gado ba kujera ina za ki je ba inda za ki je to muna fatan Allah ya sa uban ya gane ni dai a iya sani na a iya fahimta ta tunda tunani na ba iri ɗaya ne da naku ba duk uban da yake da ya bazawara a gidansa kuma ta samu mijin aure da ta yadda da shi wallahi sai ya sa a taya shi da addu'a ma Allah tabbatar da auren nan ba zai sallame ta ni abin da na sani saboda ai zaman ki a gidan nauyi ne akan shi ko ba ka bane ba to amma in kin ga bai yadda ba akwai abin da ke yarinya ce ba sai ya gaya miki ba uwarki ita ta sani wataƙila da ƙir suke ƙarasa da kuɗin cefane ina ke da kuɗin da zai sai miki gado da katifa da kayan kaza wataƙila kuma yana so ya miki abin arziki ne in za a kai ki ya ɗan miki abin gata bai da shi bai da hali wataƙila kuma ke ne kika yadda da mijin shi kuma bai yadda da mijin ba wataƙila wataƙila don haka ba wata wadda za ta rubuto min takarda haka kawai ta sa in zo in rugurguji uban ba tare da mun yi adalci ba bai zai yi ba da haka a je a daɗa bincikawa ni dai gobe zan tafi insha Allah sai Kano dan haka jibi kai da haka a je a binciko inda wani yadda za a mu kira uban sai a zo a gaya mana sai mu kira baban a dan a dan masa nasiha wataƙila ya ce to ba komai malam ka gaya mata bayan sallah za a daura auren Allah ya sa haka ya Allah wannan bazawara da ta nuna tana son aurenta Allah ka aurar da ita idan ba su da hali ne Allah ka ba su yadda za su in kuma mijin ne mai mummunan hali Allah ka bayyana mata ta gane mijinta mai mummunan hali ne wanda za ta aura mai mummunan hali ne ta guje shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wata ta ce ta yi gobara kayanta sun kone gaba ɗaya kuma ita madainiya ce inda hali a taimaka mata ko kayan sawa ba ta da shi Allahu akbar to kun ga irin wannan kai Abdu ban sani ba yan hizba kun ga irin kayan nan da ake ta zuwa ina kayan nan kawo nan irin kayan nan da ake ta kawowa da safe ana rabawa da kun sanar da ni irin waɗannan masu gobarar da sai mu tara musu kala goma kala ashirin na'am akwai mi to shikenan abdu ya ce a miki albishir cikin ajiyarsa ya ce akwai kaya kam suna nan ajiye Daka ki zo ki samu abdu kala amma kafin abdu yi ma barin bayan da wannan ga wani lesi nan mai kyau kun gan shi ba zan bude sosai gaba ɗaya ba ga wani lesi nan mai kyau Allah saka da alheri da haka yan hizba a neme ta ku rike takardar sai ku sa ta yi rubutu don ku gane ita ne sai ku bata Allah wani lesi ne ba magana wannan in kika sa shi mai gida ya zo zai ce kai waye wannan gangariya ne Allah sa albarka wannan gobara da take damun mu Allah kiyaye kuma kamar an daɗe an yi irin wannan tambayan kwanaki wata baiwa Allah cewa to yan hizban nan kuma sai dai Allah shirye ku da ya kamata ku rinka rubuta sunansu ko ajiye da lambar waya irin wannan lokacin da ake ko ɗinkin marayu nan da muke sai mu sa su a ciki wallahi Allah ya rufa asiri Allah rufa asiri da haka ki nemi abdu sai a takura miki dan abin da za a baki Allah ya sa albarka tambaya ta ƙarshe malam da fatan kana lafiya ni ɗalibar ka ce kuma ni yar hizban ka ne malam akan dauran mu malam tun ba yau ba nake so in yi magana amma ban samu dama ba malam an kama mana littafin tuhfatul atfal mun yi sauka mun sauke shi kuma alhamdulillah mun ji daɗin shi sosai kuma mun amfana to amma kuma daga baya sai suka ce ai ka ce mutum biyar kake so wanda za su yi jarabawa to wallahi malam a dauran nan ya zamana wa ka sani wa ya san ka ne ana ana mana ‘yan ubanci amma amma baya damunmu tun da ilimi muka zo nema sannan na yi yawon himma kuma na menene na faɗa amma na bi na bi ba a shigar da sunana ba sai na haƙura kuma malam kamin bincike ka gane kar su ce na kawo ƙaransu amma gaskiya a dole a duba mana hakkinmu daga ɗalibarka a ni takarda irin wannan idan an kawo min ita ni takarda irin wannan idan an kawo min ita mun bayani to na ji amma ba na hukunci a kanta sai na tabbatar ni dai abin da na sani wani abin saboda Allah yake yinsa ko ba ka bane in Allah ya sa da kuma za a yi saboda Allah ɗin kuma wannan maganar da yarinyar nan ta faɗa ba haka ba ne cewa wa ka sani wa ya san ka ni ni kafin in taho daga kano ni na waya na ce a yi wa yara intabiyu ni ne na faɗa na ce a yi intabiyu wanda ta iya karatun ƙur'ani ba wacce kawai take koyo ba don da ba daura koyo ba ne yanzu daurar itkan ne da tasbit so muke yi mu samu kullun ɗaliban da za ta karanta mana izu talatin da ka su malaman alarmominku da kin fara karatu daga jin bakinki yadda kike karanta za su gane za ki iya izu talatin a cikin awa kaza ko ba za ki iya ba to shi yasa wata za ta zo da himmar za ta yi to kuma ta zo ta gagara ko kuma wataƙila ta ga ‘yar'uwarta ta fita ni na ce kar a tara mun wanda ba za su iya yi ba su cika min wuri ban sami biyan bukata ba bayan wannan an yi wannan intabi mun samu ɗalibai da yawa masu yin talatin talatin to sai na ce a sauko ƙasa kuma a duba waye za su iya yin izo ashirin kullum sauka a kwana uku aka yi ƙasa aka tace aka tace aka tace na ce su ma kusa su ba abin da suke sai da umarni na duk da bana nan garin amma ina waya suka ce malam akwai masu son dauran nan na ce to yayi a daɗa sauko a nemo masu sha biyar aka daɗa ɗiban masu sha biyar mai sha biyar za ce sauka a kwana nawa kwana hudu kullun sha biyar kullun sha biyar sittin ne yayi aka sauko aka ce akwai mabukata na ce a sauko masu nauyin baki wanda ba su ƙware sosai wanda za su iya yi min izu goma kullum aka ɗauki kuma du masu izu goma goma mai izu goma ita kuma duk sati kwana shida za ta sauka kenan za ta sauka uku ko hudu a wata haka tsarin yake kuma haka aka yi kuma abin da zai ba ku sha'awa a yanzu haka a cikin ɗaliban na mata akwai waɗanda suka yi sauka goma sha uku a zuwa yau ɗin nan yanzu haka muna tashi anan yanzu haka suna nan sauka sha uku yara ne 'yan mata ko wata sha bakwai wata sha takwas wata kaza akwai matan aure kaɗan-kaɗan a cikinsu wallahi kullum sai sun izu talatin kuma da sai kun tashi a nan karatu ba suke shiga ƙarfe hudu sun gama daga ƙarfe sha ɗaya zuwa ƙarfe hudu yanzu wani akwai alherin da ya wuce wannan bakin su ya saba kullum talatin kullum talatin kullum talatin mun buga lissafi sun samu sauka nawa mutum ɗaya ya yi sauka sau goma sha uku ta ƙura'ani akwai 'yan sauka sha biyu akwai 'yan sauka goma akwai 'yan sauka tara wannan abun a tarihi a watan ramadana ɗaya kina yarinya budurwa ƙarama an baki wani tsarin da zaki saukan ƙur'ani sau tara kafin azumin ya ƙare yau fa muna ashirin da biyar ai wannan ba ƙaramin alheri ba ne to duk cikin ku ba wacce na sani ba wacce muka sani ni dai ba wanda na sani kawai dan Allah aka yi mu to amma dai ‘yan hizba ga takardarta idan ta yi yawon himma kuma ba a rubuta sunanta cewa ta yi ba a kawo ta kuma duk kyautar da zan bayar wa ‘yan yawon himma to zan ba ta kuma zan ɗauki mataki ga wanda akan wanda bai sa sunan nata ba in ko na samu ƙarya take yi wayo wayo sannan kuma tubatul alfal ɗinki dama littafin na wani ni na kawo shi na bayar kuma ni na raba mu to zan sa ai ba tafiya ba yau zan tafi ba zan sa a sake miki sabuwar jarabawa kuma yadda za ku gane maganar ta ba daidai ba ne yanzu haka ina da jiya tuntunin mun gama rubutawa za mu ba wa kyaututtuka sai da yara aka samu yara takwas yara takwas sun ci jarraba tofatul atfal wata ta yi na ɗaya wata ta biyu har na takwas su ne masu ƙaramin maki mutum takwas za mu ba da kyauta ga masu hadda tofatul atfal to ke kuma kin ce iya biyar aka ce nake so to kuma gani nan ni nayi bayani baka wani kuma sunan yanzu yana gidana to amma dai ta zo ta wannan kar a nuna kowa daga ni sai ita sai in sa a yi mata interview insha Allah za a baki hakin ki kuma daga nan nake muku albishir insha Allah wannan kokarin da daga kunyi za mu bude muku sabuwar makaranta ta tafiz taras sunanta madrasatul himma litahfizil qur'an kuma madrasatul himma litahfizil qur'an kuma kuma kwana biyu ne kawai a sati asabar da ladi kawai makarantar abinda za mu mai da hankali hadda da 'yan koyo da wanda suka iya da wanda ba su iya ba da masu gyaran hadda za mu buga mu gani daga nan zuwa baɗi in ina raye mahaddata nawa za a samu mini muna so mu samu masu hadda za a rinka yi asabar da ladi za ki zo mana nan asabar da safe takwas ba za mu sallame ki ba sai biyar a nan za a yi sau biyu a sati asabar da ladi yini za a yi kawai amma sati biyu litinin talata laraba a je a ta abun da za a yi kuma kuma zan kawo fom kyauta kuma kun san abun mamaki kun san waye zai fi kowa cin riba wannan fom din ɗalibai na da suke gabana nan to amma makarantar tana da tsanani da ka kama fashi fashi fashi to kora ne kuma ba kabbara ko insha Allah za a yi za a haddace ƙur'ani za a yi tafsirin ƙur'ani ba za ki shiga gidan miji ba sai kin haddace kina malama kin zama shaikhatu Allah ya so da abin da za a yi kenan eh wannan albishir ne za a za a ji zan faɗi idan an zo rufe tafsiri zan faɗi inda za a je a samu form din sai a je a karɓa ko naira ɗaya ba za ki kawai da kewa ID card ɗinki ki ce ni ɗaliban malam ne a gabansa nake zama muke tafsiri da Ramadan kawai shine shine ID card ɗinki kawai amma za mu ɗauki 'yan cikin gari ma waɗanda ba su wannan ba ba sa zuwa nan makarantar yanzu wannan daular da muke akwai yarinya budurwa daga yola uban ta ya turo ta uban ce da ya zo nan ya kawo ta saboda son karatu daga yola ya nemi gidan dangin ta ya ajiye ta wallahi kuma tana cikin masu karban kyauta karamar yarinya bara ma akwai wanda uban da ya turo yarsa daga gombe akwai wanda matar aure ne mijinta ya ce na baki dama taho akwai danginki a kuma ki je ki ta kwana a can ga dan abin buɗe baki da za ki rinƙa yi sai ta zabga karatu matan nan kuma wani abin da zai baku mamaki kun san wacce ta yi na ɗaya a yawmul himma kun san yawmul himma yawmul himma fa ita ce rana ɗaya mutum ya sauke ƙur'ani gaba ɗaya yaran nan yan kuman nan waɗannan yaran da kuke gani yan matan kuna gani karatu a wajen su wallahi kamar aljanu mun kira su tun asuba mun fara karatun nan karfe bakwai bakwai da wani abu kawai za mu sa kowane ɗalibi ɗalibi biyar malami ɗaya ɗalibi biyar malami ɗaya muna kallon ki ai ta bugawa yanda bakin ki yayi laushi kika iya karanta Qur'anin iya yadda zaki gama kin san ɗaliba farko da ta fara gama mace ce wallahi mace ce karfe ɗaya da kwata ta gama Qur'anin nan gaba ɗaya ta zo minal jinnati wan nas tana nan ta biyun ta ma mace ce karfe biyu ta ukun ta mamace karfe biyu da kwata ta hudu kai mata sun sha su mazan da yan uwana su ma sun yi kokari amma suna can bayan a kori kura gaskiya kuna kokari wannan ya dauki hankali na nace ai sai mun inganta makarantar nan insha Allah dama muna da madrasatul himma din nan muna yin karatu dalibai muna da mata dalibai sun fi 30 da wani abu da maza ma sun fi mutum 50 bara muna yi da su to yanzu za mu daɗa inganta ta bayan ramadan da ku ji sanarwa a nan masallacin insha Allah kuma Allah muku albarka kuma duk taimakon da ya kamata mu iya yi muku don ku yi karatun nan za mu taimaka muku don shine gatan mu kuma shine alherin mu Allah ya muku albarka Allah ya sa mu dace Allah ya sa gama duniya lafiya gobe gobe sai a da a zo da wuri gobe a zo da wuri saboda gobe ne za mu rufe insha Allah ta'ala an gane eh menene wannan akwai ɗaya daga cikin 'yan uwanmu a masu ɗaukan makaratu malam salim mai ɗaukan kyamarar nan bai da lafiya yanzu haka an kai shi asibiti so ai masa addu'a Allah ya bashi lafiya muna fatan Allah ya warkar da shi Allah ya bashi ladan hidimar da yake ta yi wa addini kuma Allah ya warkar da shi mu ɗin ma duka dai Allah ba mu lafiya ni ma kuma addu'a Allah ba ni lafiya ni ma daga yana fitowa daga asibiti ni ma na zo na kujerar nan amma ina farawa sai na je na warke Allah Allah sa dai abun kar kuma bayan sallah ya dawo in kuma in kuma ya dawo zan dada dawowa ko mu gaskiya Allah ya sa albarka to kawai abin da ya saura muna muna da kayan marayu guda hudu ne kawai shi ya saura akwai 'ya'yanku marayu da suka zo an dan samu matsaloli jiya mun ɗebe su mun daɗa musu ɗinki yanzu haka teloli kwana suka yi suna ɗinki gobe za mu daɗa ba su sun kai mutum nawa mutum arba'in da biyu an daɗa ƙara su insha Allah gobe za a musu ɗinkin su za a kawo musu kayan su gobe a ce musu duk yara marayu da muka gwada su jiya a masallaci da azhar to su zo su karɓi kayan su su mutum arba'in da biyu insha Allah akwai Suleiman Yayaji tsamiya unguwar tsamiya Suleiman Yayaji taho da gudu kai da za mu tura ka soja taho da gudu suleiman ya yaji unguwar tsamiya da wata nan ka zo mu gaisa da kai a sa annabi ya ce ana a ce ke maka maraya salamu alaikum kai ka bara ka ce Allah awwa to suleiman ya yaji unguwar tsamiya kenan akwai ibrahim mai roka bakasi ina ibrahim mai roka bakasi taho da gudu kai ma soja za mu tura ka gudu za ka yi wannan kan ko mace ce kam ta sa kayan makaranta sauri awwa shi ma ga kayansa haruna Allah sarki bawan Allah da ɗan kayansa ma kuma wannan ma ni ina ga ai ai ɗan makarantar mu ne ma ko akwai fura secondary primary school ne ɗan central ne a wannan makarantar mu ce central wacce ko eh ni ma ɗan can ne amma lokacin mu gaskiya ba irin wannan uniform ɗin ba ne lokacin lokacin tsohuwar kama ba a haife ta ba Kanka ji na ce makarantar mu ɗaya ka ɗauka ko da wasa ne. Yawwa. Sadiq Ibrahim Jauro Tukur. Ina Sadiq Ibrahim wannan kam ɗan ƙauyen mu ne ɗan Jauro Tukur ne. Tomo ina yake? To. Sai na ƙarshe Jabir Umar unguwar Gimba. A Jabir Umar Gimba unguwar Bakasi. Yana nan? ta wajabir kai ne waye sadiq ibrahim hau ga sadiq ya zo masha Allah da rutukur an kawo fullu na wani kurkurde noyin ne ba sadiq ibrahim to ta ayi sai hom na yin bejo rutukur bi ana mu mala abdallah don hom na in hom na in hom na in hom na in anani ko ta yaddi tufa ga Allah ga annabi to wadi wannan kam daga gani kaɗo ne ba sai na tambaya ba wannan kaɗo ne wannan ba fulatanci ko ai daga ganin zubinka ba ba fulatani ba ne Allah ya shirya jabir umar jimba fulful da wala ko wannan kam kaɗo ne sai hausa salamu alaikum Allah maka albarka to madalla assalamu alaikum to iyayena mata sai mu yi addu'a rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka nasir ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب